الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد ‘yan uwa masu sauraro wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da su a wannan rana da muke gabatar da wannan littafi mai albarka wato littafin riyadus salihina na imamun nawawi to idan ba su sauraro ba su manta ba muna a cikin bayani ko kuma in ce a cikin babin niyya da kuma hilasi da kuma halarto da niyya a cikin ayyukan da suke a bayyane da waɗanda suke a koyi mun tsaya ka hadisi wanda manzan Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi yake gaya mana wanda shi hadisin an so shi ne daga Abu Huraira Allah ya kara mai yadda kuma shi ne hadisi na bakwai a cikin wannan babin cewa an abi Huraira ta Abdurrahman bin Sahari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم حقيقة الله مدوكتين سركي بايا يندوبا يزوى بالكلام Allah maɗaukacin sarki ba ruwan shi da yadda mutum yake ko ƙabilar da mutum yake ko jinsin mutum namiji ne ko mace Allah maɗaukakin sarki baya duba ya zuwa wannan ko sarki ne ko talaka ko mai kuɗi ne ko almajiri ne ko wane irin mutum ne wala ila suwarikum kuma Allah baya yin duba zuwa surorinku walakin yanzu ila qulubikum Allah yana yin duba da zuwa zukatanku wa a'malikum da ayyukanku dama Allah madaukakin sarki ya faɗi mana a cikin alƙur'ani mai girma ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum waja'alnakum shuhuman wa qaba'ila lita'arafu ko inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane hakika mun halicce ku daga jinsin maza da jinsin mata sai muka sanya ku ɓangarori daban-daban kuma ƙabiloli daban-daban domin ku san junanku ku saba da junanku hakika mafi girmanku a wajen Allah shi ne wanda ya fi ku jin tsoron shi ba ruwan Allah da jikinka babu ruwan Allah da kwalliyarka babu ruwan Allah da tufarka kuna Allah zuciya yake yi ba a takaice gudun abin da zuciyar mutum ta kunshe shi Allah madaukakin sarki yake duba kuma da shi Allah madaukakin sarki zai ba mutum ya tsari sai hadisi na bakwai wa an abi Musa ce an an so daga Abu Musa Abdullahi bin Qais waye Abu Musa shine Abdullahi dan Qais al-Ash'ari al-Ash'ari radiyallahu anhu yadda Allah maɗaukakin sarki ta tabbata gare shi. All ya ce, Ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, manzo Allah tira da abinci Allah tabbata a gare shi su ila. An tambayi manzo Allah tira da abinci Allah tabbata a gare shi. Ayar rajuli yuƙacilu shaja'atan. game da mutumin da ya zo ya yi yaƙi domin jarumta shi wannan yaƙin da ya fito ya kamsa ya fito ya kamsa wannan yaƙin ne domin jarumta ya gwada jarumta shi a gaban mutane in yana da wani shiri da wasu dabaru na yaƙi na dubara ya zo ya nuna da mutane su gane ya gwada kwancin shi a gane ko shi waye to ya ka tambayi manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi game da wannan wai yuqatil haniyatan da kuma wanda shi a yayi yaki ne domin kishi na kabila ko kuma jins ko kuma kishi na kan uwantaka a shi da wannan da ya wannan yakin ba na abu ya sa yi wannan yakin ba ya yi ne kurin saboda saboda kabilanci ko ya yi ne saboda zumunci wani kacin riya'an da kuma shi na ukun wanda ya yaƙi domin riya to ayi zalika fi sabilillah sai aka tambayi manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi a cikin su wane ne ya yaƙi saboda Allah a cikin wa'annan mutane guda uku da aka ambata to manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi da ya tashi ba da amsa bai cewa nan saboda sanin manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi duk abin da mutum zai yi ko kuma Allah maɗaukacin sarki shi zuciya ke duba. To kaga abin da ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku ya aikata ba shi ne hukunci ba. Sai annabi ya ce man ƙatala litakuna kalimatun lahiyar ƙuliya fa huwa fi sabilillah. Kurin duk wanda ya yaƙi domin kalma Allah ta zamo ita ce maɗaukakiya. to wannan shine wanda ya yaƙi saboda Allah an fahimta a takaice dai in dai ba mutum ya yaƙi saboda Allah ba dan ya yaƙi dan jarumta ko ya ya yaƙi domin ƙabilanci ko ya yaƙi domin ya Allah maɗaukacin sarki ba ruwan shi da wannan yaƙi a idan mutum ya yaƙi domin kalmar Allah ta zamo ita ce matsaukaciya to wannan shi ne ya yi saboda Allah kaga a nan kada mu manta cewa muna cikin babin da yake mana magana ne akan niyya to kaga a nan ita niyya ce dai za ta kwaci mutum ko ba haka ba da abin da Allah mutum ya aikata ba ruwan Allah maɗaukacin sarki da wannan ita dai niyya ita ce kurin za ta kwaci mutum Allah maɗaukakin sarki ya mai hukunci da niyyarsa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. To, akwai wani malami ana ce mai Ibn Hamzata ya ce, "Iza kanal ba'isu, iza kanal ba'isu na awwalu, ƙasdu ila kalimatin layi, la ya ku man zafa ilai in dai tun babban mutum idan zai yaƙi ya zama na cewa a zuciyar shi ya yaƙin nan ne domin ɗauka kalmar Allah to duk abin da mutum ya raba ya zuwa in ya raba wata buƙata to wannan abin ba zai cutar da shi ba in dai tun farko niyyar shi ya fita ne da niyyar yin yaƙi saboda Allah to dan a zuciyar shi a hali na bashariya ya ji yana so ya samu ganima ko ya samu wani abu inda tun farko niyyar shi saboda Allah ya fita to Allah madaukakin sarki da wannan abun zai mai hukunci to Allah ya sa Allah madaukakin sarki ya samu gane Allah kuma ya ƙara sanya mana ilasi a cikin zukatanmu sai hadisi na tara ya ce wa ana abi bakarata a an so daga abu bakarata waye abu bakarata nufai ibn al-harith shine nufai dan harith as-saqafi as-saqafi radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya kara mai yarda قال يا شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حقيقة من ذا الله تيراد عن إن شاء الله تبتع قريش يا شيء إذا اتقى المسلمان بصيبيهما إذا مسلمي قدا بيو suka suka da takubban su guda biyu wannan ya dau takobi wannan ya dau takobi sai suka tsantsa fada a tsakaninsu sai manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi ya ce falqacin to da wanda ya kisa wani matattu ne da wanda aka kashe filla duka mutane in ji manzo Allah tsira da abinci Allah tabbata gare shi to wani malami ya ce a daidai iya nan zakarar sai fauna ala sabilin tamfili la ala sabilin ta'ayi maza Allah kira da abinci Allah tabbata gare shi ya faɗi takobin ne a bisa hanyar misaltawa ba a bisa ta gaskiyar ayyanawa ba ba wai dole ana nufin takobi kane ba duk wani abu da zai iya zama dalilin kisa ko dutse wannan ya ɗauko wannan ya ɗauko ko bindiga wannan ya ɗauko bindiga wannan ya ɗauko bindiga ko wani icce ko makamancin wani abubuwa ba wai an yi ta'ayini ba ne duk wani abu da zai iya zama dalilin rasa rai sai aka kafsa sai ɗaya ya kashe ɗaya to da wanda ya kisan da wanda aka kashe yi ɗan wuta ne to shi kenan a gaban sabon manzan Allah gida da amincin Allah tabbata a gare shi ne ya suke mamaki to shi kenan sai shi ne an su hadisi ya ce kulɗe ya ce ya rasulallah ya manzan Allah hazar ƙafi wannan dai shi ne ya yi kisa to wannan babu da wata bukata a bisa sanin me laifinsa saboda an yi sa ko an gane saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa maryam sun mu'mina muta'ammina kad za'u jahannam halidan biya wa kashiba Allah alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima ko an azaban azima Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya kashe wani mumini da gangan to ba wani abu ne sakamakon shi wutar jahannama ne zai dawwama a cikin ta kuma Allah madaukakin sarki ya yi shi da shi kuma ya tsine masa kuma ya dalilan masa wata azaba mai girma to kaga duk wanda ya kisa wannan bai da bukatar wani bayani ai an sallaye shi ya kashe wani to ya tsaya ya ce fama malin maktul to ina ruwan wanda aka kashe ka shi da za a ce da hutun qal sai manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce innahu hakika shi kana harisan alaƙatar sahibi ya zamo mai nuna kwaɗayi shi ma a bisa kashe ɗan uwan shi ai da aka lura da suka yi to guda biyu za a kasa kowa ne wani za a yi to kaga wannan me laifin shi ya kai shi wuta saboda ya yi kisa shi kuma wannan me laifin shi niyya wanda shi ma da shi Allah madaukakin sarki ya masa da shi ma kashe wannan zai ga gani ko to wannan amma ba yana nuni ba ne a kan annabi cewa idan ta kal musliman muslimin aka yi juna fito amma ba wai maganar misali kila kana gidanka ba wani mabugunci ya zo ko ya zo ko ya bata dukiyarka ko ya ci mutuncinka wannan dan ka kashe shi ba wai kamar irin wannan ba wajen kare kanka ka kashe shi ba wai kamar irin wannan bane ba za a ce kai dan wuta bane don manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce man kutila duna dami fa huwa shahid wa man kutila duna ali fa huwa shahid wa man kutila duna mali fa huwa shahid duk wanda aka kashe domin ya kare jinin shi wannan shahidi haka duk wanda aka kashe domin ya kare mutuncin matarsa da sauran iyalinsa wannan shahidi haka kuma duk wanda aka kashe domin ya tsara mutuncin duke shi wanda ce to ga wanda ya fito na fito da kai domin ya kwace dukiyarka ko ya ci mutunci iyalinka ko ya ci mutuncinka don wajen tsara kanka ka kashe shi to shi ne zai shiga wuta kai kuma kai shaɗi an fahimta to wannan shi ne to idan muka lura dai a takaice wannan hadisin shi ma bai rito mana karara niyya saboda shi wannan shi aka kashe amma manzo Allah ya kira shi da dan wuta to saboda niyyar shi ta yi shi ma da shi ya samu sa'a zai kashe wancan Allah madaukakin sarki ya samu dace a muttafaqun alaihi kuma Buhari da Muslim su suka bace wannan hadisi sai hadisi na kuma cewa ana bi wurairata har ila an so daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya ƙara ma Abu Huraira da qal abu hurairah ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da abinci Allah tabbata gare shi ya ce salatu rajuli fi jama'atin yin sallan mutum a cikin jam'i tazidu ala salati fi suqihi tana karuwa a bisayin sallarsa a kasuwarsa wa baiti da gidansa bid'an wa 20 darajatan da ninkin lada ashirin da wani abu da ninkin darajar lada ba wala da ɗaya ake ba darajar lada wanda wanda ya sanna shi kadai a gidan shi wannan kuma zo ya bi can to wannan a darajar lada ta uwanta an ba shi lada ɗari to wannan sai an ba shi lada dubu biyu da wani abu tun da idan muka ɗau kalmar biyu ita ce idan daga uku zuwa tara abin da ya fi biyu kuma bai kai goma to za mu iya cewa ashirin da bakwai ko da takwas ko da tara amma akwai hadisan da suke yawa zuwa ma da ashirin da bakwai ko to shi ne ya ce wani malami ya ce fa'in da ƙaunar waji hakika zance wanda shi ne mafi rinjayemin abuwa da ahalin ilimi daga zantuttukan ma'abuta ilimi anna salatan jama'atu famla aini haƙiƙa ita sallan jam'i farilla ce wacce take ta waje ba akan kowa da kowa wajibi ne ta kan kowa da kowa ita sallan jam'i saboda dalili abin da yasa malamai suka rinda ga cewa wajibi ne akan kowa da kowa sabo a bisa zance rajihi mu lura akwai aizance martuli wanda aka rinda ya ce dalilin haka ko ai Allah madaukakin sarki ya yi nuni a cikin alkur'ani wa idza kunta fihim fa kan talahum salata fal taqum da'ibatun minhum ma'aka kaga a wajen yaki ne ba Allah madaukakin sarki yake ga mu annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi idan ka tsaya a cikin su to ka tada masu sallah ka tsaida ta sai wasu jama'a daga cikin su su tsaya su yi sallar nan tare da kai to kuma kawai idan wasu suka yi adadin wasu rakori sai wasu sai a yi sallama yayi wasu kuma sai su zo shi limamin yana zaune sai ya tashi a dasa kamar yadda suka sallar yakin ta zo to shi da wasu malamai suke ganin tun da har a wajen yaƙi Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ka gunda babu nasuwa. To wa ma dare ka da kuma an zo inda nan babu nasuwa haka nan ai akwai nasuwa haka nan ana yin sallar jami'i ka je ka yi zaman ka ka tashi ka tashi zuwa ka ki zuwa jami'i. Wannan kaga ai ba karama hasara ba ce babba shi yasa wasu malamai suke ganin cewa kai farin sallar jami'i wajibi ne ma a kan in dai ba wani kujuri ya raya shi ba saboda ita sallah dai al'amari ne mai girma kuma ba ta sauka a kan mutum mutum dai mutum yana cikin hankalinsa awwa saboda ko a wajen yakin an ci ko mutum yana tsara ko an bi shi ko ya bi ko ya raka ko an rako shi wajibi ne ya riga ita a cikin zuciyarsa an malamai suke cewa karu ma kada ta haddani min zalika fala yanzu jefar da abin da ya cuɗanya na jini a wajen yaƙi lokacin da yake sallah a cikin zuciyarsa to kaga jini dai na jasa ne to wannan bai zance shi ba a takaitan wurin don mahimmancin sallah su ake yin dole sai mutum ya yi saboda haka dan kiran da zan ga faɗa ɗaukawa su san kun masu marasa lafiya. Wallahi in dai mutum yana cikin hankali shi wallahi sallah ba ta masu a kai shi. Abu ba wani mutum da je zai da lafiya ba yana asibiti kwanci a bashi ya tsara ya ta ya ta tsara salloli. Ko a irin su da ya samu kanshi. Awwa kun ya yi ta a haka. In dai yana da hankali yana tamizi zai gane komai. tunda in dai an ce mutum zai iya yin ta a tsaye in zai iya yi a tsaye ya yi a tsaye a jini ne in bai iya yi a tsaye a jirgin ya yi ta a zaune in bai iya yi a zaune ya yi ta a zaune a jirgin in bai iya yi a zaune a jirgin ya yi ta a kwanta a bangaren dama in bai iya dawo bangaren hagu idan bai iya ya yi ta a jirgin idan bai iya ya yi ta a cikin zuciya to kaga wani sharadin yana faɗi saboda wata larura to ni ina kira ga masu jinya a asibiti wallahi in dai mutum yana cikin hankalin shi yawwa a halin da yake cike a lura wani sharadi ne bai iya cikawa to wanda bai iya cikawa a kyale shi gurin ya yi sallah a bisa sharadin da yake iya cikawa domin ba ta faduwa mutum yana da hankalinsa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ci wa zalika mazala ce yadda abin yake anna adam hakika ɗayan su idza tawaddu'a idan yayi alwala fa asana wudu'a sai ya kyautata alwalarsa an fahimta sun ma'atal masjida sannan sai ya zo masallaci mutum ya yi alwala sai ya zo masallaci shi ne ya ce la yana hazuhu babu abin da ya zaburar da shi ko kuma babu abin da ya fito da shi daga gidansa illa salata sai wannan sallah kaga maganar niyyar lokacin da ya fito ba wani abu ba ne ya fito da shi gidan shi kurin masallaci ya zo domin ya tsalla. Tun daga lokacin da mutum ya baro gidan shi, lam ya hudu watan, ba zai yi irin wata takawa ba, illa rufi alahu ya daraja tun sai an ɗaukaka masa darajar lada saboda wannan takawa. An fahimta, duk takawa da to Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka masa darajar ladan wa hudda anu bi ahadi tun kuma za a kankare mai zinubai saboda wannan takawa haka za a yi ta rubuta mai hatta ya tuhuda da masjida har sai ya shiga masallaci an manta kaga yau mu lura cikin wani babi muke niyya kaga niyyar nan ita za ta jaza mai samun wannan alheri amma uwa babu niyya ba wanda ya samu ba tabbai za da halar masjida manzo Allah tira da abinci Allah tabbata gare shi yace idan ya shiga masallacin kana fi salati to ya zamo a cikin ladar sallah ma kana fi salatu ya tafi su muddin dai sallah ita ta tsare shi wanda ya shigo ya dan kai ya ce masjidin shi ya zauna lokaci ne wanda nafila take halarta to adadin wannan kaddara ya yi minti talatin ko arba'in kayan zuwan limani a zuwa ya sallah to yana a cikin wannan ladin sallah wa mutum ita wannan sallar ita ta zane shi mutum ita yake sauraro za a ta rubuta mai wannan ladin za a ta rubuta mai saboda biya to wani mala'ikatu salluna ala adukum kuma hakika malaiku suna yin addu'a ga ɗayanku ma dama fi majalisin lafi sallafi mutum dai yana a mazauninsa wanda ya yi sallah a cikinsa mu lura da wani abu kaga a nan nisan gida kenan zai tasiri wajen ƙaruwar lada ko saboda an ce duk idan mutum ya taka domin darajar lada duk mutum ya ƙara takawa za a kankare mai duniya. To kaga nisan gida zai tasiranci ga mutum wajen samun yawan ladai. To amma musulmai ne waɗin da niyya. Inna bal amalu niyya. Ce me suke cewa ya kuluna suna cewa Allahumma ya Allah rahamu Allah ka ji ɗan wani, Allahun magdillahu, ya Allah ka gafarta masa, Allahun mutum alai, ya Allah ka amshi tumarsa, malamin ulubi, mutum da bai yi abin cutarwa ba a cikinsa. Ga wannan dille ba a ɗan samu wata ‘yan matsala ko aka tsaye girma ko aka tsaye jima ko wani abu, da dai wani abu na cutarwa. Malam Bilgisfi, muddin da bai gari a cikin gaba mala'iku za su ta yin wannan adda da mutum to kaga a nan dai har ila yau mu lura da tasirin hila saboda muna a cikin babu da ilasi wa izarin hila wa hadha lafzu muslim wannan lafazin hadisin na imamu muslim ne wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam wa fadarsa tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana hasuhu da yace yana hasuhu huwa bi fatihil yayi ana rubuta shi da yima ya wasan sama wal hadi kuma ana rubuta shi da ha babba ai a ce yana ha wa izai da kuma zaira ba zan ba ba zodi ba a ce yana hasu ai horijuhu ai ya fitar da shi wani hidu ya zaburar da shi wannan shi ne ma'anar faɗan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ne ya ce la yalhazu illa sala to muttafaqa wa huwa hadha lafz muslim wannan lafazin hadisin na Imam Muslim sai hadisi na goma sha ɗaya ce wa ana abul abbas a an so daga abul abbas abdullahi bin abbas shi ne abdullahi dan abbas gida abdulmuttalib gida abdulmuttalib da abdulmuttalib radiyallahu anhu yadda Allah tabbata a gare su radiyallahu anhu ma an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an an so daga manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi fi ma yarwi amradihi daga cikin abubuwan da manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake ruwaitowa daga wajen ubangijinsa tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka qal yace inna Allah haqiqa Allah kaddaba al-hasanati ya rubuta kyawawan ayyuka wa sayyi'ati da munanan ayyuka summa bayyana zalika sannan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan abin da ya shafi kyawawan ayyuka da munanan ayyuka to Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan saboda dama innal halala bayyinun ko wa innal harama shi ma bayyinun sai manzo Allah tira da abin su Allah tabbata gare shi yace fa man hamma bi hasanatin duk wanda ya niyya na aikata wata hasana wani kyakkyawan aiki falam ya amalaha amma Allah bai bashi ba aikata wannan kyakkyawan aiki ba katama Allah tabaraka wa ta'ala inda hasanatan kamilatan to Allah madaukakin sarki zai rubuta mana salada cikakka saboda niyyarsa ko da Allah madaukakin sarki bai ba shi niyya bai ba shi damar aikata ba to wannan niyya da za ta face shi a wajen Allah sai Allah madaukakin sarki ya rubuta mai lada cikakka saboda wannan an fahimta dama manzo Allah ya da abin Allah tabbata a gare shi ai ya faɗi ya ce wal hasanatu ko bi ashari amsala ita dukkawa dullada dama duk kyakkyawa aiki za a ba da lada goma kwatan kwacin lada irin lada abin da mutum ya aikata sai an ba shi har goma dama Allah madaukakin sarki ya ce a wata aya man ja'a bil hasanatu falahu falahu ajru أمثالها فوق ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki to yana da lada kwatankwacin wannan kyakkyawan aikin da ya aikata duk wanda ya aikata mummuna aiki to ba za a saka mai ba sai da kwatankwacin abin da ya aikata Allah madaukakin sarki kuma ba zai zalunce su ba. To kaga kenan idan muka lura cewa ita hasana kyakkyawan aiki idan mutum ya aikata Allah madaukakin sarki yana rubuta mai ninkunan lada saboda dalilin aikata wannan kyakkyawan aiki. An fahimta wa ina mabiya idan kuma mutum ya yi nufin aikatawa fa'amila sai ya aikata wannan kyakkyawan aikin ka taba Allah wa ashara hasanatan Allah zai rubuta mai lada goma ila samimi ajiji ya zuwa ninki ɗari bakwai ila abu'atin kafiratin har ya zuwa nukuna masu yawa to mun zuwa lada lallai akwai bonanza a game da abin da ya shafi lada to abubuwan ladan nan dai suna da yawa sai mu kokari mu rike su mu rika aikata iya bakin ikon ku ba shi ne aka samu daga cikin sabai mabukata waɗanda Allah maɗaukacin sarki bai yarwata su da abin hannu ba ko suka kai ƙara wajen manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi suka ce ai da hama ahlul duturi bin usul ko ma'ana masu kuɗi daga cikin musun tsayi da lada yusan tura kama yusalli suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah waya su nuna kama da su suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi suna yin abu kaza kamar yadda muke to kuma amma Allah madaukakin sarki ya ba su wata dama wanda mu Allah madaukakin sarki bai ba mu ba sai ta kai suna cewa daga ragowar dukiyarsu da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su wanda mu ba mu da shi to sai wanda Allah kula da abincin Allah tabbata gare shi da su mabukata daga cikin safa annabi suka zo suka samu manzo Allah suka dawo mai wannan karar sai manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa ai kada su da kada su da kuma wannan annabi ya wani masu wasu abubuwa masu sauki kamar kawar da abin da zai cutar da mutane a kan hanya shi ma sadaka ne horo da alhairi shi ma sadaka ne hari da abin yi shi ma sadaka ne to su ma mawadatai suka samu labarin annabi ya ce haka to shi kenan kuma su waye suka zo suka ci gaba da aikatawa to kaga wannan zalika fadlin lahi ba yadda za su saboda wannan wata farala Allah madaukakin sarki ce da ya bayar da su mawadatan to kaga a takaice akwai hanyar lada da yawa an banza ka karewa ma ka wafi buki a hadukun ko sadaka su ko har a cikin saduwar da mutum zai yi da iyalin shi akwai ladan sadaka. To shi ne suke mamaki suke cewa ya Rasulallah a yati na a hadu na shahawatahu shin yanzu da musu ya zo ya biya ya biya bukatarsa. Waya kunu lahutiya a jaru kuma lada ta zamo gare shi a cikin wannan saduwar sai manzo Allah ya da miki Allah tabbata a gare shi ya ba da amsa ce to ku aura ku gani da a ce wannan saduwa ya je ya yi ta a inda ya haramta gare shi shan Allah zai ba shi zuribi ya suka ce zai ba shi zuribi to sai annabi ya ce to haka nan idan ya zo ya wannan saduwa a wajen halalin shi to yana da lada to nan kaga tunda ana maganar jin lada ɗaya ana ninin ka ta goma to kaga mu sani akwai hanyoyin samun lada da yawa ba su da adadi horo da alhairi shi ma za a baka lada to kuma in ka kirkaiwa sai an ninka ma goma to sai manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce wa ila hamma bi sayyi'atin amma idan mutum ya ya aikata mummunan aiki mutum sai ya aikata mummunan aiki to ya yi nufin aikata mummuna aiki ba lam ya amada shi ma bai aikata ba ka taba Allah ta'ala inda wasanin dukkaniyar kai ya sa mutum ne niyyar zai je ya samu Allah wani mummuna aiki sai kuma tsoron Allah madaukakin sarki ya zo mai to a nan ma sai Allah madau sai ji kai ya ji tsoron Allah ba zai iya saba ma Allah akan abin da na yi niyya ba sai ya fasa to duk da haka sai Allah madaukakin sarki ya raka shi da tukuncin lada cikakka a bisa cewa ya yi niyyar aikata wani mummuna aiki sai kuma ya fata to ya Allah ya ba shi tukuncin lada a dalilin wannan fasawar wa ina amma jiha amma idan mutum ya yi niyya aikata mummuna aikin ba a ha sai ya aikata Allah ya sa ce dan yarin jayi zuciya ta rinjaye ka taba Allahu سيئة واحدة sai Allah madaukakin sarki ya rubuta mai zunubi da baka ji ana cewa Allah zai ninninka masa ba ko Allah madaukakin sarki zunubi nawa zai rubuta mai ɗaya kura amma ladawa mun ji ana ninninka ta ne idan mutum ya aikin abin da ya shafi lada to kaga kowanne zai iya shiga aljanna sai dai wanda ya yi wallahi duk ga hanyoyin shiga aljanna nan suna da yawa a ce fa in kai mummuna aiki za a rubuta ma zunubi ɗaya in kai kyakkyawan aiki za a rubuta ma goma har ya zuwa minti ɗari bakwai har ya zuwa mintuna da Allah kada ya san yawansu shi ne wani malami ya ce ya ce yake faɗi yake cewa kamar kaico kaico ko kuma mamaki ya tabbata liman galaba wahidatu wa asharatan da wanda ɗaya shi ta zo ta rinjaye goma a ce wai duk in kai aikin lada goma za a baka ya zuwa wa'innan nukuna amma kai sakacin da har ɗayarka zunubi kenan ta zo ta rinjaye wannan goma kaga ko wannan ai ba ƙaramin hasara bane da ƙaramin ba ƙaramin sakaci bane da tabewa duk da dai kuma game dai da abin da ya shafi nunkuwan lada ko nunkuwan zunubai. Malamai suna cewa inna sayyata tu'azzamu ahyanan bi sharatin zamani aw makan wani lokaci ta sayya'a din ana girmama ta a wasu lokuta saboda girman zamani da girman wuri. Waɗanta da abu bisharafi fa'ila kuma lallai tana nunguwa ita sayya ɗin da, da, da girman wanda ya aikata sayya ɗin. An fahimta, kama ƙalar lawon tabaraka ta'ala, kama yadda Allah maɗaukacin sarki yake faɗa a cikin suratul azabi. يا نساء النبي لستن أو يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يجاء لها العذاب بينكم يا قومة النبي Allah ya fara ba ma su taɓa yi ba kuma da ba za su yi duk wanda ta zo da wata alfasha daga cikin bayyananna to za a ninninka mata azaba ninki biyu wa kana zalika ala Allah yasira kuma wannan ne sauki ne a wajen Allah cewa man yaqnut min kulli lillahi wa rasuli wa ta'amal salihan nuta ajra marratan wa atanna la rizqan karima to haka zalika kuma duk wanda ta zo ta aikata kuma kyakkyawan aiki shi ma za a ninninka mata ya zuwa ninki biyu awa kuma mun tanadar mata wani arziki mai girma in ji Allah maɗaukakin sarki to kaga abin lura a nan yanayin darajar mutum yana kawo girmama zunubansa ko ladansa a inda ya saba ma Allah da inda kuma ya kyautata ya Allah maɗaukakin sarki a bisa hujjar wannan ayi in ji wasu malamai to saboda haka muttafaqun alai da Buhari da musulun su suka ruwaito wannan hadisin wanda muka karanta wannan hadisin shine hadisi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi a cikin babin niyya sai hadisi na goma sha biyu da shi yana da tsawo amma za mu kai da shi ne ko a rubuta ne sai mu daulai mu hannun shayar wani hadi abdurrahman an so daga abu abdurrahman عبد الله بن عمر بن الخطاب شيء عبد الله بن عمر بن الخطاب قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من ذا الله تيرا da aminci Allah tabbata a gare shi yana cewa in qalaka salasatu nafarin mimman kana qablakum wasu mutane guda uku daga cikin al'ummatan da suka wuce a gabaninku sun tafiya sun fita sun tafi wata tafiya ta fitar da su hatta awahumul mabitu har wurin kwanciya ya taro su ma'ana ya suka ci har wurin bacci ya taro su ya suka ci bacci ya kama su to ya wurin baccin da ya tattaro su ila gari ya zuwa wani kogo ya suka ci wani kogo a cikin wani dutse fajahaluhu to shi kenan da suka ga wannan kogon sai suka shige shi manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi yace fana hadarat sakaratun min aljabal shikenan sai wani katon halalin dutse fan dutse sai ya gangaro fasaddad alayhi wal qaf to shikenan sai ya toshe masu bakin wannan kogon lokacin da suka farka kowa ya buɗe idansa sai suka cewa wani katon dutse wanda ba sa iya ture shi ya zo ya toshe bakin wannan kogon. Fakalu ya suka ce alal ittifaqi suka haɗu wannan ya kawo shawarar shi wannan ya kawo shawarar shi inna wa haqiqa la yumtiku min hadhihi saharati su da kansu suka yi ittifaqi kowa ya ce haƙiƙa babu wanda zai iya tseratar da ku daga wannan dutsen illa an tadkulla bi salih a'malikum sai dai ku roƙi Allah da wani kyakkyawan aiki da kuka san kun saba ne. Wurin shi ne zai fitar da da ku kowa ya ittifaqi a kan haka suke faɗi ma junansu wannan ya ce haka wannan ya ce haka suka dangama a bisa wannan shawara to wannan kaga shi ne a tawassulu bil a'malis salihah ana yin tawassuli da kyakkyawan ayyuka idan Allah madaukakin sarki ya sa kana da wata bukata a wajen Allah madaukakin sarki to za ka iya idan ka san ka taɓa yin wani aiki na alhaji ko wata ibada kai tawassuli da wannan ibada domin Allah madaukakin sarki ya biya ma wannan bukatar duk da dai ba wai wannan kuma yake kora cewa ba a iya yin tawassuli da manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ba domin akwai masu tunanin haka da wannan ra'ayi ko kuma wannan fahimta domin idan muka ɗau Qur'ani gurin game da tawassuli da manzon Allah walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul tawajjadu Allah tawwaba rahima da a ce su mutane yayin da suka zalunci kawunan su za su zo wajenka su nemi gafara Allah sai manzo Allah kira da aminci Allah da fata gare shi ya nema masu gafara to za su iya za su samu Allah madaukakin sarki mai an tuba ne kuma mai gafara kuma mai jin tausayi to kaga Allah madaukakin sarki ya nuna mana manzo Allah kira da aminci Allah da fata gare shi kenan in dai muna so Allah madaukakin sarki ya gafarta mana tun biyu ta kofa annabi kira da aminci Allah tabbata gare shi kaga sai an yi tawassuli da manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi duk da dai kuma ga hadisin wannan hadisin Abdullahi hadisin Abbas bin Abdul Muttalib ce anna Umara radiyallahu anhu kana idza qihidu istasqa bil Abbas bin عبد المطلب تيتي اللهم إنا نستسقي بنبينا وتسقينا وإنا نتوصل إليك بأمن نبيك فنسقونا ولوكتشن من زعلنا في رانا إن شاء الله ثبت ومعيش ينا رأيه ما نادي فكما تشيني sai a rika yin tawassuli da manzo Allah tira da in sha Allah tabbata gare shi in ji sayyidina Umar sai Allah madaukakin sarki ya shayar da su idan aka yi bari. To da ba annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi sai sayyidina Umar ya ce inna nastafi bi nabiyina matattu wa inna natawassal ilayka bi anni nabiyina to a yanzu tunda annabi ya mahu to muna yin tawassuli ya zuwa gare ka da ɗan uwan baban annabi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kuma ibn hajar al-asqalani a cikin fatawar bari ya faɗi sufar yadda abbas din yake yin tawassuli din yana cewa Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanbi wala yushab wala yushab illa bi tawbati wa qad tawajjaha al-qawm wa bi ilayka limakani min nabiyyika haqiqa sayyidina abbas yana cewa haƙiƙa wani bala'i baya sauka sai in an aikata wani zunubi kuma hakika ba a yaya wannan zunubin sai an tuba to da mutane sun zo sun yi da dofa sun fuskanto ni ya ma'ana ce tawassali da ni ya zuwa gare ka saboda matsayi na a wajen annabinka to wannan shine suke kafa hujja wai ai wai ai da annabi ya rasu ya faku wai wai abbas wai da sayyidina Umar da yi tawassuli da Abbas da Allah bai dai da Abbas to amma shi ma mai Abbas din yake cewa mai Abbas yake cewa limakani min nabiyika saboda matsayi na a wajen annabi ka shi ma da yake da rage da annabi ba wai dan yana Abbas din zallan shi ba shi ma da yake da rage da annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya biya bukatar aka aka samu ma to a takaice mu gaba daya da tawassuli da kyawawan ayyuka da tawassuli da manzan Allah jira da abinci Allah tabbata gare shi duk mun yarda da su ko muna yi kuma wallahi in mun yi muna ganin jiya baki a bisa wannan kowa ya roƙi Allah da wani kyakkyawan aiki da ya san ya taɓa yi قال رجل من سوى المتن لما سكنت لما يا بارا اللهم يا الله كان هذا مو إنا دقيا يبدا جيو شيئان كبيران سنفو فتقم وكنت لا تطلش لا كان مدرا bani su ma'ana dole sai na fara so da hakkin su alam ba na ba iyali na wala malam ba na ba dukiyata me bawa Allah yake tawassuli yake cewa ba na ba a bayuna yace bada abi darabi shajarat yawma wata rana sai neman icce ya nisa kaddari falam aruha ta su sha wannan madan madara saboda ne da jin kai gare cewa an azbuda qablahu kuma ni kaina nake ta in sha a gabanin su ahalar ban ba iyali na ba wal an au malam ko ban ba dukiya ta wata ban bayin da nake da su fara bintu sai na zauna wal qarhu kofin wannan madarai ala yadi yana a nuna an ta zuri istiqa zauma saboda ina sauraron fargawar su hatta bari al-fajr yace a al-fajr ya huduwa cewa sun yi ga kuma ƙananan yara abin tausayi yadda da zauna suna ta yin ihu inda kadami a nan kawa guda saboda kananin yunwa fastai kaza amma ban ba wa'annan kananan yaran wannan madaran ba har sai da wa'annan iyayen nawa suka farka fashar ba ga hukahuma suka sha wannan madaran da na taso musu ta ku ai ba karamin gudan ne ba duk da dai in an danganta da iyaye ai ba wani abu ba ne amma dai a lura da yadda karamin yaro ne za ka iya ka hana kanka abu gaba karamin yaro amma saboda martaba iyaye da girmama su amma ya dukiyar shi bayan za su iya halaka yaran za su iya samun matsala shi ma haka amma yadda kowa ya samu matsala saboda ya gabatar da iyaye ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu zalika in dai na zamo na aikata wannan aikin ibtigawa ce ka dan neman yardarka fa fanzid anna ma nahdu fi ya Allah ka yaye mana abin da muka zamo a cikin sa min hadhihi sahara na wannan dutse fa fadda bashar sai dutsen ya dan matsa dan ka dan la tabuna mudar wa amma duk da ka ba sa iya fituwa kaga nan yayi tawassuli da wani kyakkyawan aiki ya sai ya tabbata kuma Allah madaukakin sarki ya yaya wannan ya fara biyan wannan bukatu to mun ji na farko kenan sai ƙara قال الآخر قال الآخر sai wani ya ce ko kuma ƙarar aharu sai na biyun ya ce Allahumma ya Allah ni kuma inna hukanan ni ibinatu annin hakika na zamo ina jikar anni ma'ana ƴar ɗan uwan baba kanat ahabban nasu ilayya ta zamo ita ce mafi soyuwar mutane gare ni da a cikin mutane ba wanda nake so irin ta wa fi riwayatin kuma ya zo a cikin wata ruwaya kuntu uhibba cewa na zamo ina son ta ga shaddu ma yuhibbul rijalun nisa kaman dai ka ce kaman fiye da yadda ma maza suke son mata wani yadda ne maza suke son mata to ni ina son wannan ya an bibi ta fiye da yadda maza suke son mata. Faratuwa ala nafsiya sai na nemi in biya bukata da ita in yaudare ta domin in wannan kwaɗayin da wannan sha'awar da nake yi ta in yi amfani da ita. An fahimta? Famta da to shi kenan sai ta ƙiyar da minni da in yi in biya wannan bukatar. ta al'ata alammat biya sanatu har wata shekara ta saukan mata milar duniya daga cikin shekaru da aka zo aka shiga cikin wata rayuwa ne kunci ne tsanani an fahimta ba ja asni sai ta zo waje na fa a ɗai ta ishirin na dinara sai na ɗau dinari ashirin na bata ala an tuwa liya bai ni wa bai na nafsiya a bisa za ta yarda in keɓe tsakanina da ita. Babbalar saboda halin kunci sai ta ita ta aikata. Ya ce, ta iza ka zartu alaiha, har yayin da na samu iko a tattar komai ya gyaru kenan. Babu wani shamaki ba abin da sai na ai wannan ilmar. Wafi ruwayatin ya zo kuma a cikin wata ruwaya, falan ma ta attumai na rijilaiha, yayin da na duka a tsakanin gawawunta kalar sai ta ce ittakin sai ta ce ittakin la ka ji tsoron Allah wala ta hujjal hatama kada ka sake ta buɗe wannan rufin illa da yaki ba tare da hakkin sa ba ma'ana abin da kake nufi kada ya sake ya sadi da ita ba tare da ya biya sadaki ba ya ji fansa rabta ana da kake ittakin la sai ta mantar yi zuciya ta tsoron Allah ya kama sai na juya na ɗaga ta na ƙare ta wayi abin nasu ya maimaita ya ce kuma ga shi ita ce mafi soyon mutane ilayya gare ni wacce ba ku zahaban da shi a ɗan tuha dukkan wannan zinarin da na ba ta sai na ban mata na ban mata zinaran kuma buƙatar da na nema ban yi ba ce Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dalika in dai na zamo na aikata wannan aikin alhairin ne ibtiga a waje ka dan neman yardanka fa furut anna ma la fihi ka yaye mana abin da muka zamo a cikin sa na wannan kuncin da muke cikin gobe ban fadara ta safaratu shikenan sai wannan ban dutsen sai ya kara matsawa gaira annahum la yastati'una al-khuruj minha amma duk da haka ba sa iya fita daga wannan kofa a dan yi hakuri mu dan gane shi tun da koko na ce wa qala salisu sai na uku ya ce Allahumma ya Allah istai ajamtu uzara hakika na sanya wasu yan kwadugo aiki wa dai tuma ajram sai na ba su dada aikin sa abinda muka yi jinna muka yarjejeniya na ba kowa gaira rasulun wahid sai mutum sai mutum ɗaya daga cikin su su mutanen tarakan nabilahu sai ya ba abin da yake a hannuna na haƙƙinsa wanda ba ya tafiyar sa tafazan mortu ajirahu sai na ta juya mai wannan ladai ta aikinsa ta kasura minhu na amwalu har dukiya ta yawaita daga wannan daga wannan kuɗin nashi na lada aiki da yake juya fata ani sai zo waje na ba da hinin ba wasu shekaru masu yawa faƙal shi ke na yi mutumin ya ce ya abdallah ya kai bawan Allah addi ilayya ajri kamar mani da lada aiki na fa kuntu shi ke nan sai na ce masa sai na zo na nuna da ce kullama tarani a jinka dukkan abin da za ka gani zan nuna ma dinnan tun lada aikin ka ne minan ibili daga raƙuman nan garke raƙuma wal baɗar da shanu wal ganami da awakai da tumakai wannan gigi da bayi ashe ya riga duk ya jujjuya dukiya ba a ke tsaye ba faɗa da sai ce ya abdallah saboda yadda ya ga abubuwan yadda dukiyar ta taru aka jujjuya da ya ɗan ƙwaduwa yadda ya kai bawan allah la tastahzihi kada kai wani izgiri kada kai wani izgiri saboda shi gani yadda aka tara zuciya da so ya yi izgiri a cikin fa kun sai na ce la astahzihi wallahi ba izgiri na ke wata fa a ka kullum sai ya dauki wannan garken tumakan da rakuman da ba ta komai sai ya dauke su duk da fasakau sai kora abin shi falam yashri minhu shay'an beban wani abu beban mun wani abu daga cikin wannan ko na dai juya beban mun Allahumma ya Allah an kuntu fa'altu zalika idan na zamo na aikata wannan aikin ne ittiga wa tika dan neman yardarka fa fardin Allah ma na hamdi ya Allah da yaye mana abin da muka zamo a cikin sa فانفجرت السارة سوى نفجوا ليالي فحرجوا يمشون sai suka fito suka yi tafiyar su to kaga wannan shi ya nuna halaccin yin tawassuli da kyawawan ayyuka kuma a cikin waɗannan mutanen uku wanne ne ba wanne ne ba kowanne idan ka zo ka sa ka ga kyakkyawan aikin ne wallahi ya yi kaga wannan ne ƙananan yara su wannan magana sun zo suna birgima a gaban tun daga dare har alfijir ya hudu amma saboda girmama iyaye ya ki ba su abinci wannan kuma jiba abin da ke tsakanin namiji da mace da buƙatuwar farke ya ɗau dukiya ya bada kuma ya samu dama amma kalmar ka ji tsoron Allah ta ji ta da shi kan ku ya yi to shi ma wannan na uku mu lura kuɗi ne wani ma dubu ya rike shekara da shekaru suka zama uwar dukiya mai yawa amma kau da idan shi ya ɗau wannan dukiya ya miƙa ba da ita ta ko wane ne ba wane ne ba daga cikinsu to saboda haka ɗan uwa idan ka shiga a cikin kunci ko damuwa to kai tawassuli da manzan Allah kuma kai tawassuli da kyawawan ayyuka waɗanda ka taɓa yi kamar yadda hadisin manzo Allah ya nuna mana kuma duk wanda zaka ji yana yawan suka duka da hadisin rahibi da yake mutane buƙatar mu muna ɗaukar muhimmancin mutum ne a daidai inda muka yi mana amfani tunda duk masu suna abu ya kasance ai su suna bin tafarkin musulmani dan bodiyo ne su koyi suke da musulmani to kuma Usman an koyo aiki ya kawo a cikin littafin zahiri sun tawassalu billahi fa inna lahi illa lahi azim ku yi tawassuli da inda hadisin rarrauna ne ku ya ku yi da to amma ai ba ibada ba ce duk da ko da yake ibada ce gaskiya tunda ai addu'a wa ibada to ku yi tawassuli da girma na domin girma na abu ne mai girma a wajen yi ta wasu da alfarma ta domin alfarma ta abu ne mai girma a wajen Allah to kaga da yake nan da yi daidai da bukatar rai ba na an kyale shi musulma da lambobi sai in da yi daidai da bukatar rai to mu dai saboda haka ala ayi halin da manza Allah da kyawawan ayyuka duk muna yin tawassuli da su kuma muna muna ganin biyan bukatar wanda Allah ba zai amana azaba ba dan mutuwar su da manzo Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa ne dai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada abinda muka kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah